من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن له أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau tara ga watan rabi'ul awwal shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da ɗaya ga watan tara shekara 2025 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah wancan sati da ya gabata ko kuma darasinmu na ƙarshe idan ba a manta ba mun fara karatu ne a cikin alkabiratu thalithatu wa thalathun babban laifi na talatin da uku babin da malam ya kulla yake bayani game da tashabbuhun nisa'i bin rijali wa tashabbuhun rijali bin nisa kamanceceniyar mata da maza mace ta kama da maza ko kuma namiji ya kama da maza wanda mun ji wannan mun ji hukuncin wannan a cikin shari'a yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a hadisai da dama da muka karanta ya yi tsinuwa ga duk wanda ke da irin wannan ɗabi'a ta namiji ya kama da mace ko mace ta kama da namiji ina nufin kamanceceniya ta mutum shi ya ɗauka ya ɗora wa kansa ba haka Allah ya halicce shi ba kamar yadda muka gabatar da bayani mun tsaya ne a daidai gabar da malam ya kawo mana maganar alhassan ابن أبي الحسن البصري عليه رحمة الله وعندك والله ما أسبه اليوم رجل يطيء امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله تعالى في النار نوم وجم مكتازا متاشي ديدي فتن سريتي وقال صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمنتي سكارة تبتا أغريشي فتا يتي سنفاني من أهل النار لم أره لم أرهما آه لم أرهما قوم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا malam ya ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce sinfani min ahlin nari wasu nau'i na mutane wasu tawaga ta mutane kashi biyu su ne sinfani nau'i na mutane annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tabbatar cewa min ahlin nari yan wuta ne Allah kiyaye sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam arahuma ni ban gansu ba ma'ana ba su zo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bai gansu ba a yanzu za su zo a gaba ne na ɗaya daga cikin alamomin da suke nuna duniya ta kusa tashi duniya ta zo ƙarshe shine bayyanar irin waɗannan abubuwa da annabi zai bayyana mana a cikin wannan hadisi da fantsamar su da yadda mutane suka ɗauke su kuma a matsayin ba komai ba mutane ba sa damuwa idan abubuwan suna faruwa na ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ga mutanen kashi na farko su ne ƙaumun wasu mutane ma'ahum siyatun a tattare da su akwai bulalai asiyat jam'i ne na asauku ita ce bulala ma'ana wasu mutane ne masu ɗauke da bulalu ka abnabil bakari waɗannan bulalan nasu kai ka ce jelar jelar shanu ne kai ka ce jelar saniya ce saboda girman bulalar da kuma tsayinta yadribu na bihan nasa suna dukan mutane da waɗannan bulalai suna bugun mutane da wannan bulalai saboda zalunci saboda fin ƙarfi saboda wuce gona da iyaka wani sa'un sai nau'i na biyu daga cikin mutanen da annabi ce ‘yan wuta ne wani sa'un sai mataye kasiyatun waɗanda suke sanye da tufafi ina fassara mana na gaba ɗaya insha Allah ta'ala malam zai zo mana bayani da sharhin ma'anonin wannan hadisin gaba ɗaya in Allah yadda shi sa nake wucewa ba sai na tsaya na yi sharhi ba malam zai mana bayani akai wa nisa'un da mataye kasiyatun waɗanda suke sanye da tufafi amma ariyatun sai dai kuma tsirara suke matsaraita ne sun sanya tufafi kuma tsirara suke ma'ilatun karkatattu ne su akan kansu sannan mumilatun masu karkatarwa ne su akan kansu sun karkata gabarin gaskiya gabarin bin abin da yake shine Allah da manzansa suka tsara sannan kuma mumilatun suna karkatar da wasunsu suna juyar da hankalin wasunsu ru'usuhunna ka asnimatil bukhti alma'ila kawukansu yanayin yadda kansu yake irin waɗannan mata ka asnimatil bukti kai ka ce tozar raƙumi ne raƙumin da ake kiransa da albuktu shine irin raƙumin na riƙaƙƙe mai tozo biyu wanda za gan shi da tozaye guda biyu manya-manya to irin wannan shi ake kira albuktu ba kowanne raƙumi ake kira albuktu ba annabi ya ce za ka ga irin kawukansu ya yi tudu sun sanya abin da zai sa kansu ya girma ya tudu ko dan kwali ko gashin su suka tara ya tudu haka duk ya shiga ciki alma'ila wanda yake rinjaye sai yake yawo sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce irin waɗannan nau'i guda biyun gaba la yadkhulna aljannata ba za su taba shiga aljanna ba wala yajidna rihaha kai ba ma za su shaƙi ƙanshin ma aljanna ba ba ma wai shiga cikinta ba abin da zai nuna maka matsalar rashin shakar ƙanshin aljanna sai annabi ya ce wa inna rihaha haƙiƙa ƙanshin aljanna kuwa la yujadu ana samo shi ana shaƙo shi min masirati kaza wa kaza tun daga tafiyar shekara kaza da kaza annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam kusan tafiyar shekara saba'in tsakaninka da aljanna za ka fara jiyo ƙanshin aljanna kaga tafiya ce mai nisa to su wannan ƙanshin ma na aljanna ba za su jiyo ba kaga tsakanin su da aljanna ya fi tafiya shekara saba'in kenan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye bala ya ce akhrajahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2127 imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nasa mujalladi na biyu hadisi na ɗari uku da hamsin da shida da kuma hadisi na ɗari hudu da arba'in daidai to malam zai mana sharhi na ɗaiɗaikun kalmomi da suke cikin wannan hadisi mai girma da muka karanta sai ya ce ƙauluhu faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ya ce kasiyatun ai min ni'amillahi sai dai malam ya ɗauki gabar da yake so ya maka hujja ne kawai zai maka sharhinta bai ɗauki gabar farkon ba ma'ana qaumun ma'ahum siyaqun ka aznabil baqar yadribuna biha nas wannan malam bai kawo maka shi ba ko abinda wanda yake nufi shine mafi yawancin jumhurul ulama waɗanda suke sharhin hadisin abinda suke cewa shine a waɗanda suke ɗauke da wani mukami ko wani iko ko wata dama za su sa a rinka dukan mutane ba tare da haƙƙi ba kamar 'yan sanda sojoji ko wani mai kaki ko duk wanda yake da wata dama a madadin kansa ko madadin wani shugaba da ya sa shi a ranka bugun mutane ana dukansu babu wani haƙƙi to wannan su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi ishara zuwa gare su ba su shiga aljanna ba qaumun mutane ne ma'ahum siyaqun akwai bulale tattare da su ka aznabil bakari manya manyan bulale kamar jelar shanu yadribuna biha annasa suna dukan mutane da waɗannan bulalan to kaga dukkanin wani mai kayan sarki dan sanda ne ko soja wanda zai ɗauki bulala ya rinka dukan mutum ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da ya masa wani laifi ba ba tare da ya yi abin da ya kamata a rike shi ba to ya shiga cikin wannan haka duk wani shugaba ko jagora da zai sa rinka dukan mutane to shi ma ya shiga cikin wannan amma idan dukan da za a yi wa mutum duka ne da ya cancanci a masa kamar dukan haddi shugaba ya sa a daki wani duka ne na haddi shi wannan ba matsala duka ne da Allah maɗaukakin sarki ba da dama aiwa mutum bulala tamanin idan ya kazafi kaga wannan an dake shi an samu lada akan wannan bulalar da aka yi masa mutum ya yi zina a masa bulala ɗari idan mai taɓa aure ba kaga shi ma wannan an yi mai an samu lada akan sa haka dukkan wani dukkan wasu at-ta'zirat wasu ladabtarwa da shugaba zai iya sa aiwa mutum kamar akai mutum wajen alkali yayi wani laifi wanda a cikin tsari na shari'a babu wani haddi da shari'a ta haddade cewa shi za a yi wa wannan mai laifin to alƙali yana da dama da zai ba da dama ya ce a masa bulala goma ko a masa bulala biyar ko a masa bulala kaza alƙali yana da wannan damar saboda ita ba babu kofa ta ta'aziri ga alƙali a buɗe take yana da dama a cikin ta'aziri alƙali zai iya cewa ma a je a kulle mutum shekara ɗaya saboda haka dukan da ake nufi dukan da aka yi shi cikin zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duk wanda suke ɗaukar abin duka ko mabugi su rinka dukan mutane bisa zalunci babu abin da suke musu annabi ya tabbatar da cewa ba za su shiga aljanna ba sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba sunan wani aka ambata ba a'a siffa ce aka kawo shi sa yanzu idan mutum yana yi sai ya ji wa'azi sai ya daina to ya fita daga ciki kenan ko siffa ta sake shi kenan eh faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha shi kenan falahu ma salafa insha Allah ta'ala sai Allah ya gafarta masa to haka siffa ce galibi za ku ga haka shari'a take in ta tashi kawo wani hukunci sai ta kawo siffa duk wanda ya ɗauki rigar wannan siffa ya sa to shi kenan ya sa kansa a ciki ko da kana yi kafin ka bar duniya sai ka gane sai ka tuba shi kenan ka fita daga cikin wannan siffar Allah madaukakin sarki ya samu dace sai nau'i na biyu mala yace qauluhu fadin sa da yace kasiyatun suna sanye da tufafi haka annabi ya faɗa yace kasiyatun suna sanye da tufafi su irin waɗannan mata malam zai fassara maka abin da ake nufi da suna sanye da tufafi sai ce ai min ni'amillahi suna sanye da tufafi na ni'imomin Allah madaukakin sarki baibaye suke da baibaye suke ta ko ina da ni'imomin Allah madaukakin sarki Allah ya baibaye su da ni'imomin sa kala kala ga sunan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya ce ya yayyafo muku ya lullube ku da ni'imomin sa kala kala na zahiri da na batini to Allah madaukakin sarki irin waɗannan mata ya lullube su da ni'imominsa ya ba su ci ya ba su sha ya ba su numfashi ya ba su ruwan da za su sha ya ba su duk abin da suke bukata ya ba su wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to amma su kuma irin godiyar da za su yi Allah madaukakin sarki shine sai su rinka irin wannan fitar ta tsiraici ko kuma su ki gode wa Allah ta hanyar saban Allah subhanahu wataala sai mala yace ariyatun abinda ake nufi da ariyatun ai min shukriha daga godiya daga wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya musu Allah ya ba su ni'ima shine kasiyatun ya sanya musu riga ta ni'imomi kala kala ga sunan amma ariyatun da suka tashi sai suka tsiraita kansu tsirara suke wajen me wajen godiya ga Allah maɗaukakin sarki ɗan wannan fatan fahimci wannan ko Allah maɗaukakin sarki ya lullube su da ni'imominsa amma sai suka gado sai suka kasa gode masa sai kasance kalmar ariyatun tsiraitattu ne tsirara suke daga godiyar Allah subhanahu wata'ala sun tuɓe rigar godiyar Allah subhanahu wata'ala wanda kuma ƙa'ida ce ta Allah subhanahu wata'ala la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid waƙila wannan ɗaya ce daga cikin fassarorin malamai yan uwa malam yana kawo muku fassarori da malamai suke da wannan ɗaya ce daga ciki waƙila sai malam ya ce wasu daga cikin malamai sun ce wancan abin gaba ta farko da muka bayani kasiyatun ariyatun ba wannan fasara ake nufi ba ga abin da ake nufi shine huwa an talbasa almar'atu thawban raqiqan yasifu launa badaniha shine mace ta sanya tifafi raqiq wanda yake mara kauri mara kauri wanda yake ba shi da kauri shafal shafal yasifu launa badaniha zai siffanta launin jikinta a gane fatar ta wata iri ce baka ce fara ce ruwan tarwaɗa ce duk za a iya gani ma'ana ka san akwai irin tufafin da mata suke sawa wanda za ga da shi da abin ta ko kuma marabarsu kaɗan ne gashi nan ta sa shi amma kana iya ganin ƙaurinta ko kana iya ganin ƙirjinta ko kana iya ganin hannunta duka yanzu ta kai ta kawo ma fitsarar ta kai ta yadda za ka ga mace kiriki ta samu net abin da suke cewa net abinda telomi suke cewa net tamfa a ƙasa nan kirjinta sai a sa net shi kuma net nan da shi da babu mai bambanci ne kuma ta fito ta rinka yawo a haka to rashin albarka ya kai irin wannan to shine abin da ake nufi a ta sanya tufafi ta sanya tufafi amma tufafin da yake mai mara kauri mai shara-shara wanda zai iya siffanta fatan jikinta ko kuma mace ta sanya tufafi ko da mai kauri ne amma ya mammatse ta wannan shi ma duk ya shiga ciki ta sanya tufafi mai kauri amma duk ya matse jikinta duk wani tudu na jikinta yana bayyana ana gani shi ma wannan da wancan duk ɗaya ne ta sa tufafi amma kuma tsirara take dan da mu yi amfanin sanya tufafin aka ce ta sa tufafin da yake yalwatacce dan duk wani tudu na jikinta ya kare dan duk wani abin da zai iya bayyana wanda zai iya tadawa da namiji hankali ko abin da ya kama da haka Allah madaukakin sarki sai ya boye shi domin tana da daraja tana da kima wannan namijinta ne shi ya kamata ya gani tunda ya biya sadaki amma wanda yake zaune a bakin titi wannan ba nasa bane in ya gani ma kamata sai ya dauke kai to ita kuma ta fito fili ta dauki ta dauki tufafin da Allah madaukakin sarki ya yafa mata na sitira sai ta zubar da shi saboda haka wannan wannan abubuwan guda biyu da na faɗa uwa duk sun shiga ciki wa ma'ana mala ce ma'anar ma'ilatun abinda ake nufi da ma'ilatun qila wasu daga cikin malamai suka ce ai ma'ilatun an ta'atillahi wa ma yalzamuhunna hibduhu ta karkata daga yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya ta karkace ta bauɗe ta sauɗe daga hanya duk inda za ka ganta gurin saɓan Allah subhanahu wata'ala ne gurin keta haddi ne wanda abin wanda bai kamata a ci an samu ɗan musulmi a wajen ba sannan ta kauce wa ma yalzumuhunna hibduhu daga abin da kiyaye shi ya lazamce ta sai ta kauce masa ba ta aikata shi mumilatun abin da ake nufi da mumilatun ai yu'allimna ghayrahunna al-fi'l al-mazmum bayan ita ta karkace ta bauɗe daga hanya sannan kuma tana sanar da watanta suna koyawa wasunsu irin aikin da suke mummuna su masu koya kaga ma'ilatun ita ce ta karkace mumilatun kuma ta yi mai kenan ta karkatar kenan dan uwa fahimcin nan da kyau yawwa malai ce waƙila wasu malaman suka ce abinda ake nufi da ma'ilatun mumilatun shine ma'ilatun mutabakhtiratun mumilatun bi aktafihinna abinda ake nufi da shi shine ma'ilatun ta karkace ai mutabakhtiratun tana tafiya irin tafiya ta yanga da kwarkwasa da jan hankali shine ma'ilatun shine mutabakhtiratun irin tafiya ta jan hankali haka da sauransu mumilatun kuma bi astafihin suna tana tafiya tana jujjuya kafadinta haka irin tafiya da za ta jawo hankalin wanda yake kallanta ita ma ilatun tafiyar ta ta kenan mumilatun kuma yadda za ta jawo hankalin mai kallanta duk lokacin da mace ta fito take irin wannan tafiyar za ka ga lalle za ta ja hankalin mutane da yawa to addinin musulunci yana duk wani abin da mace za ta yi ta jawo hankalin mai kallanta wanda ba muharramanta ba zuwa gare ta addinin musulunci ya hana shi sa aka ce ta sa turare aka ce kada ta fito da kayan da suke shara-shara kada ta fito da kayan da za su matse mata jiki kada ta rinka sa munduwa a kafarta tana buga kafarta dan sautin ya rinka tashi wanda bai ma san abin da ake bai juya ga wace take tafiya ya ganta duk addini ya hana wala yubribna bi arjulihinna liyulama ma yuhtama tanda yanzu galibi ba su fiye sawa ba suna sa munduwa a hannu da kafa to shi munduwan kafa na tun da karfe ne idan suna tafiya wani ɗaya ne wani biyu ne haka suna tafiya yana kasar kasar haka to duk wanda ma bai san me ake me ake ba in ya ji abu yana dukan juna karfe yana dukan juna zai yi ne kenan sai ya juya ga wane ne in ya jo sai ya ga mace shi sa Allah ce kada su rinka buga kafafuwansu li yu'lama ma yukhfina min zinatihim dan a san abin da suka boye na adansu Allah ya hana wannan to ma'ilatun wanda suke tafiya ta yanga mumilatun kuma suna karkato da zukatan masu ganin su Allah madaukakin sarki ce kada shi manzo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada shi haka waqila wasu malaman suka ce abinda ake nufi da ma'ilatun mumilatun yam yata yata yatamattashna almishtat almaila shine suna gyaran kai shine almishta suna gyaran kai irin gyaran kan karkatattu wahiya mishtatul bagaya shine gyaran kai irin na karuwai albagaya jam'i ne nawa bagiyatu Allah matsari da bagiya to suna gyaran kai irin gyaran kai na karuwai shine za a tattara gashin gaba ɗaya a soke shi a waje guda da sauransu da irin nau'in gyaran kan da wasu mutane ne na kawai nau'in mata ne na kawai suka keɓanta da shi to bai halatta a ce musulma ta zo ta rinka yi ba wa mamilatun ya mashitna ghairahunna tilkal mishta mamilatu kuma abin da ake nufi da shi shine yumashitna tana yin gyaran kai ghairahunna wa watanta bayan ita ta yi kuma sai ta yi watanta tilkal mishta irin wannan gyaran kan da shari'a ta hana ru'usuhunna ka asnimatil bukhti annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kawukan su idan ka gani ka asnimatil bukhti kai ka ce tozo ne irin na raƙumi wanda yake albukhti ai yukabbirnaha wa yu'azzimnaha suna girmama kan nasu su mai da shi babba malai ce bi luffi itabatin aw amamatin aw nahwi aw nahwihima ko ta hanyar samun kyalle su yi dan kwali wanda yake mai tudu wanda zai kumbura musu kai ko kuma su samu rauni irin yadda maza suke naɗa rauni su naɗa duk wannan haramun ne yan uwa irin irin galibi za ku ga ɗaurin ɗan kwalin da wasu galibi amare suke idan za a ɗaurin aure sai ka ga an yi ɗaurin ɗan kwali ya tashi haka ya haka kamar zai tashi sama gwaggwaro ko to haramun ne haramun ne duk abin da mace ta sa ya kumbura mata kai ɗin nan ko a waje ko a ciki da haramun ne yan uwa an fahimta yawwa ko irin kaga an samu an samu wani abu an cusa kan kai yayi tudu haka shi ma duk ba daidai bane duk ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yana kwatanta mata yanda ba za shiga aljanna ba irin wannan ya kwatanta Allah ya kiyaye malai ce to wannan shine karshen sharhin wannan hadisi da malam ya kawo idan muka kalli hadisin da kyau ƴan uwa za ku ga yana tsoratarwa yana firgitar da mata game da yanayin shiga wacce bata dace ba da yanayin sa tufafi tufafin da ba zai wadatar ba ballantana ya kara wani wani wani bangare na jikinta abinda shari'a ta ce da mace shine duk lokacin da mace za ta fito wanda ba muharramanta ba za su ganta to lalle ne ta rufe jikinta gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalin annabin su tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina sai ce me yudnina alaihinna min jalabibihinna sai ce ya kai wannan annabi mai girma ka gaya wa matayanka ka gaya wa ƴaƴayenka ka gaya wa sauran matayan mu'minai kaga wace ce bata shiga ciki ba kenan babu me za ka gaya musu yudnina alaihinna min jalabibihinna su sassauto da jilbabinsu a jikinsu su sanya shi yalwatacce ya rufe ko ina da ina a jikinsu Allah ce zalika adana ayyu urafna wannan shi zai fi ba da dama a gane su mataye musulmi ne mutanen kirki ne fala yuzain ba za a cutar da su ba inji Allah subhanahu wataala idan mace ta yi shiga ta mutunci ta musulunci yadda shari'a ta tsara to Allah ce wannan zai haifar mata da abubuwa guda biyu na farko za a gane mutuniyar kirki ce za a gane ta fito daga gidan mutunci sannan abu na biyu kuma babu wani mutumin kawai da zai isa cutar da ita ba za a cutar da ita ba in ji Allah subhanahu wataala to dole ne a mace ta irin wannan shigar ya kasance duk tufafin da mace za ta sha za ta sanya shi a jikinta ya kasance abu na farko ba mai shara-shara ba ne diyal wasa diyal wasa idan ya kai faɗin ɗakin nan faɗin masallacin nan ta sanya shi a jikinta in dai mai shara-shara ne haramun ne haramun ne na biyu ya kasance bai matse mata jiki ba shi kuma wannan duk kaurinsa inda ya matse mata jiki shi ma haramun kamar yadda ya zo kaga wasu mata wato saboda shaidan ya iya tsiya ya iya fito da abubuwa kala kala na saba wa Allah hijabi ne za a zo a yi shi amma sai ya ga hijabi kuma ya matse jiki sai ya ga da shi da shi gwandama gwandama mata ta sagele hijabi ne amma sai a yi shi da shakali da yanayin matse jiki eh musa ba kun telolu ko kuke dinka ko to duk telon da ya dinka wannan wallahi haramun wallahi ya ci haramun duk abin da ya karba ya ci yayi haram mala san dinga kuna Allah ce wata awanu alal birri wattaqa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan in ka taimaka wa mace tai tai kai tsirara wallahi sai Allah ya kama ka in kai ne na jiki wannan in kai mata babu matsala in dai ba yawa za ta da shi ba eh kuma ai ta ba zuwa ta gaya maka ta tsaya ta yawo da shi ba kai mata kai kayan ka shi ne amma duk irin waɗannan abubuwan musamman hijabi haramun sannan abu na uku ya kasance kayan ba irin kayan kafirai bane ya kasance yanzu misali irin wedding gown din nan da mata suke sawa kaga yarinya yar musulmi yar musulmi amma ta sa ta sa an kona mata kai ta fito dauran aurenta ake fa dauran aurenta ake za ta shiga gidan miji kuma tana nema Allah ya sa albarka a cikin wannan auren nata amma za ta fito da irin wannan rigar kusan inci hudu ko biyar a bayanta ana jin shi a baya nan ɗinta duk nan ɗinta duk a waje duk gashi nan kanta gashi nan to duk wacce ta yi wannan ta tabbatar cewa tun daga fara wannan abin da ta fara yi ta saba wa Allah maɗaukakin sarki za ta je gidan mijinta da fushin Allah abu na hudu ya kasance a tufafin ba tufafin shuhura bane ya kasance ba tufafin shuhura bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a garishe ya sanya ya sanya ya hana sanya tufafin shura shi duk wani tufafi da zai kasance irin one in town din nan shi tufafin shura ba lalle ne kasance mai tsada ba a'a duk wani tufafi da zai kasance kawai an gane kai kadai ne kake da irinsa ba wani mai irinsa duk inda ka za a rinka kallon ka to shi ma annabi ya hana sawa sallallahu alaihi wasallam da sauran siffofi da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya tattara su ya kokarin kalato su karkashin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa mai suna Jilbabul Mar'atul Muslima jilbabul mar'atil muslima irin tufafi da mace musulma ya kamata ta sa duk ya kamata mu kiyaye waɗannan abubuwa idan za mu wa ‘ya'yanmu tufafi ko za mu wa matanmu tufafi sai ya kasance mun kiyaye waɗannan abubuwa babu laifi mace ta sa kaya kowanne irin take so in dai za ta rufe mata jikinta gaba ɗaya wannan abin da ta sa ɗin ba za a gan shi ba in ta je cikin ‘yan uwanta mata biki ake yi suna ake wani abin ake shikenan sai ta cire shikenan sai ta shiga cikin ‘yan uwanta mata babu laifi ‘yan uwanta mata sun ganta haka amma ni ko kai bai kamata mu ganta haka ba ina fata an fahimta yan uwa saboda haka sai mu kiyaye mu ya kamata mu fara kokarin implementing din irin waɗannan abubuwan a cikin gidajenmu kowa idan zai ɗauka yayi ni na yi akan matata na yi akan ƴata kai ma ka yi akan matarka ka yi akan ƴaƴanka wani za ku ga za a fara samun gyara yan uwa ba haka bane za a samu za a fara samun gyara amma irin waɗannan abubuwan za ku ga sun zamto kamar wani ba ma ma damuwa kwata-kwata wala ba a damuwa sun zamto ruwan dare kawai mutum yana ji yana gani matarsa ya tafi a shigar da bai kamata ba yarsa ma ya tafi a shigar da bai kamata ba yana kallon ta za ta zo ta wuce Allah shirye da mu gaba daya mala yace wa an nafi'in an karbo asar daga nafi' maula ibn umar radiyallahu anhu shi nafi' maulan abdullahi dan umar ne Allah ya kara masa yarda قال يتي كان ابن كان ابن عمر وعبد الله بن عمرو عند الزبير ابن عبد المطلب صحابي عبد الله بن عمر da sahabi Abdullahi dan Amr dan As guda biyu daga cikin abadala kenan sun kasance inda Az-Zubair ibn Abdul Muttalib sun kasance a wajen Zubair ibn Abdul Muttalib iz aqbalat imra'atun tasuqu ghanaman mutanakkibatan qausan kawai sai ga wata mata ta fuskanto ta inda suke ta tau tana koro kananan dabbobinta tana koro su a matsayin ko ta dawo daga kiwo ne ko wani a makamancin haka to da ta tawo mutanakkibatan qausan tana saka ai muttaki'atan alal qaus tana dogaro akan mashinta irin mashin da suke rikewa don kora dabbobi ko abin da ya kama da haka to irin wannan tafiya ta saka mashi ko dogaro akan sanda tafiya wace ce maza ko mata tafiyar maza ce ka taɓa gani tun da kake a ce mace ta ɗauko sanda tana dogara tana tafiya ba wai sanda ta tsufa ko ta ciwon kafa ba a'a sanda kawai kamar yadda sarakuna suke ko masu mulki ko wasu daga cikin malamai kaga an roƙo sanda ana dogarawa ko to wannan al'ada ce ta balarabe galibi shi da wahala ka rasa shi da sanda ko takobi ko mashi in yana tafiya to tana tafiya ne tafiya irin ta maza tana dogara wannan sanda a ƙasa da sauransu sai waɗannan manyan sabai suka ganta فقال عبد الله بن عمر سي عبد الله بن عمر الله قال مسا يردا يتي da ita رجل ان انت ام امراه kai namiji ne kai ko mace ko mace ma'ana yake tambayar ta namiji ne ko mace faqalat sai ta ce imra'atun ai mace ce ni ba ba namiji bane faltafata ila ibn amru faqala sai zuwa ya kalli abdullahi dan amr dan as sai ya ce masa inna allaha ta'ala hakika Allah maɗaukakin sarki la'ana ala lisani nabihi sallallahu alaihi wa sallama almutashabbihati minan nisa'i birrijal yayi tsinuwa Allah maɗaukakin sarki ya yi tsinuwa akan harshen annabinsa ya tsine wa masu kamanceceniya da mataye minar almutashabbiyati minan nisa masu kamanceceniya da mazaje minan nisa'i daga cikin mataye wal mutashabbihina minar rijali da masu kamanceceniya da mataye minar rijali daga cikin mazaje ma'ana ya gaya mata wannan ne a matsayin wa'azi da jan hankali ta dane irin abin da take ashe yan uwa wannan shi nuna mana cewa hatta tafiya in namiji zai juya rinka tafiya irin ta mata Allah ya tsine masa albarka idan mace ya ta koma tafiya irin ta maza iyaye ba daidai bane namiji ya rinka tafiya yana kwarkwasa yana abin da sauransu ba daidai bane wa min al af'al allati tul'anu alaiha al mar'atu bala yace daga cikin ayyukan da aka tsine wa mace akan su izharu zina shine bayyanar da adanta yan uwa mace ta bayyanar da ado wannan shi mana ɗaya daga cikin abin da idan mace ta aikata shi Allah da manzansa sun tsine mata albarka Allah ya kiyaye wazahab da bayyana da ado na zinare mace ta sanya zinare abin nan ɗinta sarƙar zinare ko zoben zinare duk haramun ne yanzu mace ta sanya zoben zinare a hannunta ɗan yatsanta ta fito da shi ta zo kai ka gani wannan abin da ta bayyana ado ne yan uwa idan har zinare bai zama ado ba menene kuma zai zama ado kenan ina ba ta fahimta in dai gwal in dai gwal ba ado bane to menene ado an fahimta ai ballantana kuma sarka ta gwal ta ado ko irin abin da suke ce masa fashion din nan duk a sa a ciki a wuya mace ta sa namiji ya gani wanda ba muharramin ta ba ta bayyana adanta duk ta shiga cikin waɗannan kai ma kuma da ka kalla inda ganganci ka kalla ka kalla haram wallu'ulu da kuma lu'ulu min tahtin niqabi ta karkashin niƙabinta ta ƙarƙashin niƙabinta ma'ana in ta sa niƙabi yadda gwal ɗin zai kwanta a kan ƙirjinta haka wani ya gani to ya aikata haramun ‘yan uwa haramun ne duk abin da ake kira ado mu kalla da kyau abin da ake kira ado in na ce ado ya ƙunshi abin da ya shafa adon jiki ko adon tufafi haramun ne wanda Allah maɗaukakin sarki bai zayyana shi a cikin waɗancan mutane goma sha biyu na cikin sautin nur ba ya ga wannan adam yan uwan fahimcin nan da kyau mace ta yi ado a jikinta in ce a jiki kamar mace ta sa jambaki jambaki ado ne ko ba ado bane mace ta sa hoda ado ne ko ba ado bane ado ne mace ta sa azurfa ko ta sa zinare ko ta sa duk abin da yake ya kunshi ado a jikinta wannan diya tattara akan maganar da muke yi ko kuma mace ta sa tufafi da yake mai tsada ko mai ado ta sanya atamfa atamfa ado ake da ita ta sanya lesi ta sanya shadda duka ba wani hijabi akai iya shadda kawai iya lesin kawai ta fito duk wannan ta yi ado tana cikin wanda Allah ya tsine wa albarka ɗan uwa fahimta da kyau kuwa karatun yana shiga kuwa to na ga da kun yi shiru ne ai wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am mace ta yi kunshi a hannunta ta fito da shi tana tafiya kana kallo in ka kalla da ganganci kayan harama ita ma kuma tana cikin tsinannu yan uwa haka karatun yake ba Allah madaukakin sarki ya ce wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna sai ce wa la yubdina zinatahunna إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن سيتي ولا يبدين زينتهن إلا إلا لبؤولتهن كجدا أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولت بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء نو كينا guda goma sha biyu in baka cikin waɗannan in ka kalla ka kallo ta balbal ay alqur'ani ce Allah madaukakin sarki haka ya faɗa yace ya yace ka gaya wa mata kullil mu'minati ka gaya wa mata ya mu'minai su rintse ganin su su kuma kiyaye farjin su sai ce sannan kada ku ji abin da Allah ce wala yubdina zinatahunna kada su sake su bayyanar da adansu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana daga gare su alhalin ba su sani ba irin abin da zai iya fitowa mace ta dan daga hannu za ta wani abu sai hannunta irin nan ya bayyana malamai suka ce na cikin me ma zahara minha ba da niyya bane ba da niyya bane sai ya bayyana kuma kai ma sai ka gani ba da niyya ba wannan babu wani abu to sai Allah ya dawo ya lissafi sai ce wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna kada su bayyanar da adansa sai ga mazajen su sune buulatihinna aw abaihinna ko ƴaƴayen su aw abai buulatihinna ko ƴaƴayen mazajen su kamar dan agolan mijinta kenan ko yawwa aw abna'ihinna ko ƴaƴayen su ko aw abna'i buulatihinna ko haka ne ko iyayensu au aba'ihinna au aba'i bu'ulatihinna yawwa iyayen mazajensu matarka to mahaifinka babu laifi dan ya ganta a cikin ado kamar yadda kamar yadda muke bayani au ikhwanihinna ko ƴan uwanta maza au bani ikhwanihinna ko ƴan ƴaƴan ƴan uwanta maza au أو أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو أو بني أخواتهن ko ƴaƴayen ƴan uwansu mata tana da yaya ko tana da ƙanwa to ƴaƴansu maza babu laifi su ga abin nan ɗinta aw nisa'ihinna ko ƴan uwansu mata wasu daga cikin malamai suka ce musulmi mace ƴar uwarta amma musulma ƴar uwarta an fahimta ƴan uwa daga nan daga wannan ayar wasu daga cikin malamai suke cewa ashe bai halatta mata arna su rinka ganin mata musulmi a cikin ado ba saboda Allah da ya ce auni sa'ihin na matayensu mace tana da mata ne an fahimta yan uwa mace tana da mata me ake nufi ai yan uwarta mace musulma kenan duk wacce ba musulma ba ai ba nisa'ihin na mace ba bata shiga cikin matayensu ba to kaga duk wacce ba musulma ba irin ka je mace ta je ta rinka bude jiki a gaban ta duk bai halatta ba da daman su ta mallaka mata da suna iya mallakar namiji wanda yake bawansu ne to babu laifi ya ga adanta yan uwa a fahimci abin da ake nufi da ado fa ado shine abin da na faɗa ko adon jiki ko adon tufafi amma malakat aymanun aw tabi'ina ghairi ulil irbati min rijal ko irin mazajen nan da ba su da shawa irin wanda za ku gansa kamar dolaye dolaye haka wanda su ba su ma san mece ce mace ba ko da ya girma ya balaga amma ba shi da hankalin ma da yake kawo mece ce mace ko da ba shi da hankali in yana iya gane mace wannan ban da shi an fahimta yan uwa yau wasu ne gairu ulul irba irin wanda ba su da sha'awa min rijal daga cikin mazaji aw tifil allazina lam yadhharu ala awratin nisa ko karamin yaron da bai iya tantance mecece al'aurar mace ba karamin yaron da bai ma san mecece mace ba irin waɗannan amma duk yaron da ya fara girma shi ma ko da bai balaga ba amma ya fara gano kaza shi ne kaza kaza shi ne kaza musamman irin wannan gurɓatacce lokuta da muke ciki ta yadda kallace-kallace wa yara yawa abubuwan da baka tawakki unsu ma a cikin zuciyarka sai ga yara suna faɗa suna aikatawa to ban da shi yaron da yake bai san ma mecece mace ba to wannan babu laifi irin waɗannan yan uwa sai Allah madaukakin sarki ce babu laifi yanzu mace idan ta ci kwalliya ta sa riga ta sa zani ta sa dan kwali to babu laifi su waɗannan guda goma sha biyu su ganta a haka ‘yan uwan fahimta abin da ake nufi an fahimta su ganta a haka ba laifi waɗan guda goma sha biyu su ganta a haka duk wanda ba guda goma sha biyun ba to sai ta sa hijabi ta rufe jikinta kaf idan ta yi kwalliya a fuskarta sai ta sa niqabi ta rufe idan ta yi kunshin sai ta sa safar hannu na'am na'am da haramun ne malasan duk gaba ɗaya haramun ne diyarin yadda za ta yi diyarin da za ta yi lalle in dai ta kai shi garin balaga ta lalle ta zo ta rinka yawo da shi haramun ne lalle da Allah ado ne ko ba ado bane yan uwa ado ne ko ba ado bane yawa wani ya ce ado ne mai kyau ma ba daidai bane wato da Allah ku kalli ku kalli waɗannan abubuwan da na ambata kowa kowa ya yake ji a cikin zuciyarsa gani muke fa kamar waɗannan abubuwan kamar yayi nauyi kuma fa shine asalin shari'a fa haka abin yake ba haka abin yake amma yanzu da Allah yanzu ka ce za ka wannan ta ina za ka fara da Allah ka gamu ta ina za ka fara na'am haka ni sai ka rasa ta gida ka je ta ina ga abubuwa ne da wato sun riga sun zama jiki ma har ma mun yadda cewa ma daidai ne kawai ba wani ma wanda yake kallon cewa ba daidai bane kuma wallahi yan uwa wannan din shine daidai kuna ji ga hadisai na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga ayata alqur'ani na karanta mana Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa eh Allah ya ba mu ikon gyarawa mu ci gaba da karatu mala yace wa tatibuha bil miski haka nan kuma daga cikin nau'in mata yanda ake tsine musu albarka shine mace ta yi ta sanya turare da almiski wal ambar ko turaren ambar wa tibi idza kharajat ko kowanne irin turare idan za ta fita waje mace ta sanya turare a jikinta yana tashi dan uwa wannan haramun ne hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayyu mamra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhira ko al-isha al-akhira annabi yace duk macen da ta sanya turare a jikinta al-isha al-akhira sallar isha ma'ana annabi ya hana mata su fito daga gida su zo masallaci su yi sallah sallah idan ta sa turare ya kuma wacce za ta tafi kasuwa ɗan uwan fahimci abin annabi ya ce idan mace ta sa turare kada ta fito daga gidanta ta zo masallaci ta sallah kada ta zo an haramta mata zuwa sallah a lokacin ta zo na a gida ya kuma wacce za ta tafi ofis ya wacce za ta je kasuwa ya haka yan uwa saboda shi turare ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke motsa sha'awar mutum namiji ko mace to haramun ne mace ta sa ta rinka yawo a cikin gari shi sa hadisin abu dawuda da imam tirmidhi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayyu ma mar'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fa hiya zaniyatu duk macen da ta sanya turare ta fita ta wuce ta gaban maza kanshin turaren yana tasowa yana dukan su annabi yace wannan mazinaciya ce wallahi haka annabi ya faɗa yan uwa sallallahu alaihi wasallam mazinaciya ce shi sa malamai suka ce turare kala biyu ne akwai turare mai tashi wannan turaren maza ne duk turaren da idan wani ya shigo masallacin nan ya sa za ka ji masallaci ya gume gaba daya wannan turaren maza ne amma akwai turaren da za ka shafa a jikinka zai gusan maka da duk wani bashi bashi da wari ko wani abin da baka so a jikinka amma wanda in mutum ba kusa da kai ke ba zai ji ba wannan turaren mata ne so da haka akwai turaren namiji akwai turaren mace duk turare mai tashi haramun ne mace ta sa wallahi amma yanzu mai bambanci yadda za ka je ka bada kuɗi a baka tararen tasa mai mugun tsada ita ma ka za ta je ta siyo ka kalla akwai wanda wallahi in ya wuce ba za ka san ya wuce ba kanshin tararen sa ka ji ba haka bane yanzu akwai wanda kawai kana zaune sai dai ka ji wani kanshi sai ka juya sai ga ashe wani ne ya sa tararen akwai lokacin da muka yi irin wannan karatun akwai lokacin da muka yi irin wannan karatun a ajin a ajin matan aure sai wata take cewa wallahi a makarantar su a biyu ce akwai yarinyar da inda ko ban daki ta shiga turarenta in ka shiga sai ka san ta shiga su kawayenta ta ce wallahi in dai ta shiga ban daki ta fito kana shiga ka san wacce ta shiga ban dakin nan ga ya musu na wuce kenan eh ka san sun cewa akwai gani nan tafe akwai ga ya musu na wuce to wannan haramun ne mace ta sa irin wannan turaren haramun ne kuma ka siyo matarka ka siyo yarka in tana sawa ko ta so tana sawa sai ka hana ta yanzu ka hana ta kuma haƙƙi ne akan ka in ka bata kai ma sai Allah ya kama ka ku anfusakum wa ahlikum jama'a aiki fa aikin fa aiki ne fa wallahi aikin aiki ne sai an yi da gaske na'am in a gida ne da kai sai ita ba matsala inda kai sai ita ba matsala amma tabbata da shi wannan haramun ne haramun ne ba daidai bane duk ta shiga cikin wannan abubuwan da muka ambata ما ليت ولبسها الصباغات وال والأزري haka nan mace ta sanya tufafin da suke ranannu ko izarin da yake rananne al'uzur jam'i ne na izar mace ta sanya tufafin da suke ranannu na ce ranannu shine kamar atamfa kamar shadda kamar laisi duk ta sanya bata rufe jikinta ba haramun yanzu inda mace ya ta sa tufafi da yake yalwatacce ba wani wuri a jikinta da yake bayyananne sannan kuma ba mai shara-shara ba sai ta ɗauko mayafi na lesi sai ta yafa a jikinta ta fito duk ta rufe ko ina a jikinta ta yi haramun so da tsakani da Allah lesi tufafin ado ne ko ba tufafin ado bane to shine abin da ake bayani shine ko ta sanya tufafin alhariri wal aqbiya ko ta sanya irin abaya sune tufafin da ake sawa a kai akan tufafi sai an sa tufafi sai a dora shi jami'i ne na al alquba ma'a tatwili thawbi wa tawsi'ati al-akmam tare da tsawaita tufafi da kuma yalwata hannun riga duk ɗinkin da yake yanayin ɗinkin maza shi ma ba za ta yi ba ila ghairi zalika idza kharajat da wani waɗannan idan za ta fita duk ba za ta yi ba haramun ne wa kullu zalika min at-tabarruj malai ce duk waɗanda suna cikin tabarruji allazi yamqutu Allahu alai wanda Allah madaukakin sarki baya so baya kaunarsa wa yamqutu fa'ilahu fi dunya kuma Allah madaukakin sarki baya son mai aikata shi a duniya wal akhirah da lahira gaba daya وهذه الأفعال ما ليس ولنا أيوكا التي قد غلب على أكثر النساء أيوكا نيد سر سر جاية akan da yawa daga cikin mata wannan malam usaimin ne yake magana da alƙalaminsa malam usaimin shi inda ma yake rayuwa da akwai sauki ba kamar nan ba tunda ya rayu ne shi a saudi arabia aka saudi arabia alal akalla suna suna bin dokan ta shari'a musulunci yanzu idan kai abu a saudiya da me za a maka shari'a da alkur'ani ne so da waɗannan tabarruj in banda yanzu da abin yake kokari ya canza lokacinsa akwai sauki gaskiya akwai sauki to amma kun ji irin maganganun da yake faɗa to ya kuma an ka zo irin nan aga sai dai kawai Allah ya kiyaye mala yace qala anhunna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa game da su irin masu wannan aiki yace ittala'tu fin nari nalika wuta fara'aitu aktsara ahliha sai dai ga mafiya yawan waɗanda suke cikinta an nisa mataye ne wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma taraktu ba'di fitnatan ban bar wata fitina a bayana ba hiya adarru ala rijali wannan fitinar da take cutarwa matuƙa ga mazaje minan nisa'i kamar mataye ba annabi ya ce shi bai bar wata fitina a bayansa ba waɗanda mazaje suke shiga wani hali su halaka su cutu a sakamakon wannan fitinar kamar mataye ba yan uwa wannan magana da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa haka ne ko ba haka bane wallahi haka ne ba wani abu da yake halakar da mutum wallahi kamar mace mutane da yawa mutane da yawa za ku ga an jarrabe su an gwada su akan abin da ya shafi kuɗi sun haye ba haka bane wani shi zai iya rabar maka da kuɗi ko nawa ne amma mutane da yawa an jarrabe su akan kuɗi akan mace ba su haye mutane da yawa an jarrabe su akan mace sun kasa cin wannan jarrabawar saboda ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ja hankalin mu game da su shi sa daga lokacin da aka bar mata suke yawo haka kawai yadda suka ga dama wallahi yan uwa babu wata hanya da za a hana zina wallahi ne muku rantsuwa da Allah in dai za a rinka barin mata suna yawo a haka yadda suke a yanzu kwata-kwata ko alama ba ɗauko hanyar da ya kamata a hana zina ba wani malami kwanakin bayan ya faɗi wata magana mai ban sha'awa yake cewa namiji idan ka bar shi a yadda yake yaro ya taso a matsayin ya fara balaga shekara sha shida sha bakwai sha takwas idan ka bar shi yanayin gafin sha'awarsa da yadda yake ji to dole zai buƙaci ya aure da wuri dole zai buƙaci ya aure da wuri amma me yake hana samari su aure da wuri ya ce wannan gafin sha'awar tasu ce ga ya kai shekara 20-30 kaza bai aure ba idan ka bar saurayi misali kowace mace ta rufe jikinta kowace mace ta killace kanta babu wata hanya da zai biya kalli macen da bata halatta ba ko ya kalli wani a jikin mace da bai halatta ba to zaka ga dole zai buƙatu ya aure da wuri yake cewa shi sa zaka ga galibi mazajen da suke yin auren farko ba zaɓi suke ba galibi kawai ruwan kashe gobara ne ba ka bane idan mutum zai ƙara auren to sai ya duba fa sai ya leƙa nan ya leƙa nan wajen amma galibi ta farko mai dalili saboda a lokacin wannan fitrar da Allah ɗora shi aka yi ta gafin sha'awa tana kansa to ƙoƙari yake ya samu don ya bauta wa Allah maɗaukakin sarki to amma yanzu aka bar mata tsirara yanzu yaro ya fito da wannan gafin sha'awar ga sanan yana kallo ko ina in ya ɗan fito ba zai iya zamanci goma sha biyar kuma sai ya gode wa Allah shi kenan Allah shirye mu gaba daya yan uwa wannan abin haka ne ko ba haka bane shi sa tsakani da Allah tsakani da Allah waɗannan turawan yamman sun cutar da mu ta wannan bangaren san mana illar da wallahi har abada in dai ba gyara maka ba za mu taɓa dawa daidai ba su matan su dama haka suke yawo tsirara kansu ba komai da sauransu to suna so wai lallai mu ma sai sun fito da nan mata lallai kuma ya asab sun samu nasara gashi nan kuna gani sun samu nasara yanzu yawo tsirara ba mata aure ba budurwa ba tsohuwa ba kowace kowace ga ta nan tun ana dan kara ma dan rinka sa mayafi da sauransu yanzu yaran mu suna iya fitowa su tafi haka kawai inda ka san tabarya haka suke yawo akan titi wallahi ko mayafi babu ko mayafi haka suke yawo akan titi to me dan Allah ba zai faru ba komai zai iya faruwa komai da ka sani zai iya faruwa sai ka kalla ka ga to irin waɗannan abubuwan dan Allah ta ina ya kamata mu fara gyara su yanzu wannan wa'azin da muke a cikin masallaci dududu mummuno ne a cikin masallacin wanda wanda suke can suke sharhola su mutum mutum miliyan nawa ne ba su ma san abin da ake ba to in kana so ka gyara ta ina ka fara Allah ya samu dace yan uwa Allah ya shirye da mu Allah ya fi mana kurakuran mu Allah ya ce fa nas'alullaha ay yaqiyana fitnatahunna ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga fitinan su wa ay yuslih wa ay yuslihunna wa iyana minhu wa karamihi Allah maɗaukakin sarki ya kuma gyara mu ya kuma gyara su su matan wa iyana da mu gaba ɗaya bi mannihi da baiwarsa wa karamihi da karamcinsa za mu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi mau'iza abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله